بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم littafi na na hiliyatu ɗalibin ilm na babban malami bakar bin abdullah abu zaid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 29 cikin wannan littafi mai albarka muna nan dai wajen gabar da malam yake ta jan hankalin ɗalibai da lallai-lallai su zamto suna yin karatu a gaban malamai ba yin karatu daga cikin littattafai ba saboda nasarorin yin karatu ba malami ‘yan kaɗan ne rashin nasarorin su suka fi yawa an gane ko yawa sannan kuma duk da cewa akwai aliyu bin rudwan wanda shi yana ganin mutum zai iya yin karatu a cikin littattafai ko da ba shi da malami to kusan maganganun malamai na yi masa raddi muke ta karantawa wanda mun karanta ainihin wato maganar imamu zahabi wajen tarjamasa mun karanta wato mun yi ishara zuwa ga maganar da safadi ya yi a cikin alwafi wajen yi masa raddi da kuma azzabidi cikin sharhir ihya wato shi ma wajen yi masa raddi haka ibn butulan shi ma wajen yi masa raddi duk mun karanta za mu tashi gabar dai duk akan wannan munasabar gabar da asafari yake kara wata magana ita ma sai mu saurare ta mu ji game da ɗalibi amma ɗalibin littattafai ba ɗalibin malamai ba قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الصفدي yace imam as-safadi yace walihaza qala al-ulama akan irin haka ne malamai suka ce la ta'khudhu al-ilma karka koyi alkur'ani min sahafiyin wala mushafi kar kuma ka nemi ilimi daga mushafi mai wannan kalma take magana take nufi ta ko wannan jumla ta malamai ya'ani la taqra'ul qur'ana ala man qara'a min al-mushaf karka koyi karatun alkur'ani ga wanda ya koye shi daga mushafi shi ba zuwa ya gaban malami ya koya ba kawai shi ya zauna ya koya kansa ƙur'ani kai a matsayinka na wanda kake so ka fahimci alƙur'ani to kada ka yi karatu a wajen mushafi wato wanda ya yi karatu daga mushafi shi ne ma'ana la ta'khudhu al-ilma min sahafi sahafi shine wannan an gane ko kakkai karatu a wajensa kamar yanda yin karatu ga mai jin cassette to shi ma ba lalle bane ya iya gamsarwa duk da cewa in kana da ido a ƙura'anin ana ƙarfafa ka samu wani ƙari'i ka dinga ji don karatun ka ya ƙara kyau amma ka kulle kanka akwai abubuwan da za ka gaba yanzu aka zo aka ce kai ishimami wanda ake yi a cikin suratu a yusuf in ba kallon bakin malami kai ba don a kasar ba yadda za ka iya ishimami sannan kamar naƙalu da ake yi shi ma a wasu wurare to shi ma in ba ƙari in yana karatu dalla-dalla ba ba lalle ka san yadda ake karanta na ba akwai tashili shi ma ba lalle ba ne shi ma ka san yadda za ka yanzu ka ɗauki ƙur'ani akwai yadda za ka ga abin a rubuce amma wajen karanta ba haka ake karanta ba to shi sa aka ce in ka koya a wajen wannan to zai zamto da ufa ɗalibu wal matlub sannan kar kuma ka nemi ilimi daga mushafi mushafi shine suka ce walal haditha wa ghayrahu ko kuma ilimin hadisi ka koye shi da waninsa ala man akhadha zalika min as-suhufi daga wanda ya koyi ilimin hadisin da waninsa daga takaddu daga cikin littafai shi ma ba ba gaban malami yaje ba to kaga dai ana sake jaddada maka cewa lalle lalle a matsayin ka na dalibin ilimi la budda ka zama kana da malami wa dalilul maddi alqa'im ala butlan nadhrati ibn rudwan ya ce ga wani dalili gamsashe tsayayye da yake wato nuni akan rushewar wannan nazariya wato wannan tunani na ibn ridwan wanda ibn ridwan kamar yadda kuka sani shine wanda yake ganin ba za ka iya karatunka ko baka da malami annaka tara alafat tarajum suka ce za ka ga wato alafut tarajum wasiyar على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشهونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ in ka duba dubban tarajum littattafai da aka yi tarjama tarjamar wane tarjamar wane tarihin wane biography din wane to littattafan da suka yi wato tarajum wato tara alafar tarajum za ga dubban littattafai wasiyar da, da sira tarihi na manyan mutane da manyan malamai da aka rubuta alaktilafil azman a zamanin nuka mabambanta wa marril asar da kuma zamanin nuka da suka shushuɗe wa tanawu'ul ma'arib da kuma nau'o'in al-ma'arib ilimin muka mashhunatun bi tasmiyati shuyukh duk wa'annan littafan ka dauke za ga cike suke shine mashhun mashhunatun bi tasmiyati shuyukh duk cike suke da ambatan sunan malamai wa talamiz da dalibai wannan kaga wa mustaqillun min zalika akwai littafai masu cin gashin kansu kawai an ware su ne na tarjama tarajum na wasu malamai ko wasu dalibai ko kuma ainihin wato a sira wa mustakthir akwai kuma wanda suke wa mustaqillun min zalika wa mustakthir ma'ana akwai littafan da sun karanta sun yi kadan ba mustaqillun ba wato wa mustaqillun akwai wanda sun yi kadan min zalika wa mustakthir akwai wanda sun yi da yawa wanzur shadaratin minal mukthirina ka duba dan wani yanki na masu yawaitawa din anin shiyukh wanda suke kawo tarjaman manyan malamai hatta balaga ba'dhumul ulufa wasu za ga har irin tarjama wayanda suka kawo sun kai dubbai a cikin littafan su kaman ka dauki siyar siyarwa alamin nubala na Imam Zahabi wajen mujalladi 17 ko 18 kaga littaf kamar albidaya wan nihaya na ibnu kathir kaga duk littafai ne wanda sun kawo tarjamar manyan malamai da manyan mutane da yawa a ciki kowanne gashi gashi da sauransu kama fil uzzab kamar yanda yake cikin littafin al uzzab min al isfar liraqimihi wa kana abu hayyan muhammad bin yusuf al andalusi wato wanda ya rasu a shekara ta 745 yace idza zukira inda wato idza zukira inda ibn malik yaqulu aina shuyukhi wato idza zukira inda ibn malik in aka ambaci ibn malik a gaban shi wannan babban malami abu hayyan muhammad bin yusuf al-andalusi da zara an ambaci ibn malik a wajensa cewa yake aina shuyukhi ina malaman sa waye su waye malaman sa haka kamar ya zama wani aibu ne a ce kana da kana karatu baka da malamai wa qala al-walid walid yake cewa kana al-auza'i yaqul kana ala kana hadha al-ilm kariman yatalaqahu ar-rijal bainahum imam al-auza'i yake cewa wannan ilimin wato yana da mutunci yana da karamci da girma yatalaqahu ar-rijal bainahum mazaje ne suke karbar sa a tsakankanin su kai ka karba wajen wani wani ya karba wajen ka falamma dakhala fil kutub da haka ake da ba ma rubuce-rubuce littafan sai dai ka je ka zauna shi ma malamin da ka yake kai ma da ka za ka rike da haka ilimin daga kansa yake ko daga zuciyarsa yana zubawa zuwa gare ka kai ma ka kwasa ɗalibanka su ma ka je ka zuba musu ba takarda ba abin rubutu haka kai ma ka kwasa an gane ko yake ta falamma da khalafil kutubi lokacin da kuma ilimi ya koma cikin littafai aka rubuta shi a littafai da khalafihi ghairu ahli to wayanda ba malamai ba ba ma abota ilimi ba sai suka shiga ciki su ma وروى مثل مثلها وروى مثلها ابن ابن المبارك wato Abdullahi ibn wato ibn al-Mubarak shi ma ya ruwaito makamancin irin wannan magana an al-Auza'i daga Imam al-Auza'i wala raiba anna al-akhdha min as-suhufi wa bil ijaza yaqau fihi khalalun ko shakka babu wato koyan karatu ko neman ilimi daga cikin littafai da kuma ta hanyar ijaza wani ya yi rubutu ya baka ya ce ya yi ma ijaza ka je ka ci gaba da karantarwa ya kawafi ya halal ana samun kusakurai suna faruwa a ciki wala siyama fi zalika al'asr musamman a wannan zamanin haythu lam yakun ba'du nuqatun wala shakal wanda sai daga baya aka samu dugo da wasali da ba dugo ba wasali an gane ko shi yasa kamar yadda na bada misali satin da ya wuce wani da ya zo karanta iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ba wasali ba dugu sai ce ataka bi abdin wa ataka bi saba'in an gane ko iyaka ne amma sai ce ataka kaga daga ya sai ta koma ta tana koma ta sai ta zama ataka maimakon iyaka an fahimta ko iyaka na abudu sai mai da nunun din sai ta koma ba sai zama ataka bi abdin kuma zai iya karɓa haka tunda ba wasali ba ɗigo shi yau kansa ɗigo yau kansa wasali wa ataka wa iyaka ne sai ya mai da yaɗin ta koma ta nasta'in nunun ɗin sai ya mai da ita ba sai ta koma saba'in ataka bi abdin wa ataka bi saba'in haka ya karanta fatiha ba ɗigo ba wasali fata ta sahafal kalima mimma yuhilul ma'ana sai kalma an jirkita ta daga nan kuma sai ya rikidar da ma'anar abin wala ya kawo mithla zalika fil akhadh min afwahir rijal gaskiya irin wayannan kusakuran ba za ka same su ba in kana karbar karatu ko kana koyan karatu a bakin malamai an gane yanzu inda gaban malami yake karatu ba zai karanta ba iyyaka na abudin hakan zai ga masa domin dama a gaban malami yake wa kadhalika at-tahdithu min al-hibz yaqaw fi al-wahm haka shi ma at-tahdith zantar da hadisi min al-hibz daga hadda mutum ya ce shi ba zai dinga duba littafi ba da ka zai dinga kawowa ya qaw fihi al-wahm shi ma ana iya samun wahami ya dinga faruwa a cikin sa bi khilafin riwaya min kitabin muharrar sabanin yin riwaya daga wani tataccen littafi ya zama daga nan kake yo riwaya kana dakowa to wannan ya fi kubutar da mutum daga wahami wal ibn khaldun intaha wato wato intaha wannan maganar ainihin wato anan ta kare ta abin nan wa qala ibn wal ibn khaldun mabhathun nafis ibn khaldun yana da wani bincike wani research da yayi mai mai tsada mai kyau fi hadha akan wannan matsalar kama fil muqaddima kaman yanda cikin littafin sa muqaddima in ka koma za gani lahu wa li ba'dihim wasu daga cikin malamai ma suka yi wani baiti suka ce wani daga cikin malamai ya ce mallam yushafih aliman bi usulihi fayaqinuhu fil mushkilati dhununu wai mallam yushafihi aliman wanda bai yi baki da baki da malami ba ma'ana ba baka da baka yi koyi karatu gashi ga malami ba bi usuli wajen usul wato asali da tushe na ilimi ba daga malamai ya koya ba fayaqinuhu to yaqininsa fil mushkilati a cikin matsaloli mushkiloli dhununu gashi yana da yaqini amma zai zama zato an gane abinda ya faɗa din yaƙini ne amma sai ya dinga shakku saboda ba daga bakin malamai ya koyi karatu ba wa kana abu hayyan kathiran ma yanshidu abu hayyan da yawa yana yin wasu baituka yace yadhunnu al-gumru anna al-kutuba tahtadi akha fahmin li idraki al-ulumi وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تسير أضل من توم الحكيم haka abu hayyan ya faɗi wannan ya ce ya zunnul gumru yaro yana zaton wato yaro da yake nufi ba mai ƙananan shekaru ba yaro a ilimi shine ya zunnul gamru wato gumru yaro wato wanda yake yaro a karatu yana zaton annal kutuba littattafai ta hatari su suke shirya da ɗalibi ya gane karatu a kafahamin li'idirakil wato ulumi wato yana tsammanin littattafai su suke shiryar da a kafahamin ma'abocin fahimta li'idirakil wato ulumi wajen riskar ilimin muka shi ɗauka ya yi littattafai su suke shiryar da mai fahimta ya gane karatu wama yadiril jahulu bi anna fiha wato aljahulu kasgi bai san cewa bi anna fiha gawamida a cikin littafai akwai zurfaffen ilimi akwai abubuwa wanda suke da zurfi ba hayyarar akalal fahimi irin abubuwan da suke dumauta hankalin ma mai fahimta akwai wasu matsalolin da shi kansa mai fahimtar sai kwakwalwarsa ta birkice ta abin nan kafin ya gano to shi jahili shine ma'ana aljahul kasgi kenan yana shi kasgi yana yana wato bai san cewa bi anna fiha gawamida a cikin ilimin mukan cikin littafan akwai gawamid akwai mas'aloli boyayyu akwai wasu abubuwa boyayyu a cikin ilimi hayyarat aqalal fahimi wanda suke rikirkita su dimautar da hankalin mai fahimta ba idza rumtal uluma idan ka nemi ilimi bi ghairi shaykin ba ba malami dalalta an siratil mustaqimi to ka sani zaka bace daga tafarki madaidaici wa taltabisul umuru alaika al'amura za su dinga cakuɗe maka hatta tasira har sai an wayi gari ka zama a zalla kai ne mafi ɓata min taumal hakimi daga taumal hakimi an gane ko taumal hakim wani mutum ne an gane ko to yana ganin mu tashi kissa taumal hakimu ya kamata eh taumal hakimun ne ya kamata a ji in ba haka ba sai ɗalibai su dinga zama taumal hakimu ma ya fi su zama abin nan ko mu tashi kan mas'alar taumal hakimu za mu ɗan karanta kisa waye taumal hakimu sannan sai mu shiga gaba ta gaba insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik